الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلسين عشرين دأكو هر ينزل مبوشي با أنا من بياني أكن أعمال المحتسب مصمم ما في الأسواق أكاسونش أكاسوا أيكا من حسبة أكاسواني ko da kuma dai sauran ayyukan da malam ibn qayyim ibn taymiya rahmatullahi alayhi mana ratsi yake ta kawo su to shine sai yake cewa wal maqsud huna abin nufi a nan da nake ta kawowa nake bayani kan fuhudul kifaya anna hadhihi al-a'mal allati hiya fardun 'ala al-kifayati lalle waɗannan ayyukan waɗanda farilla ne na wakilci mata lam yaqum biha ghayru al-insani idan ba a samu mutum ɗaya da ya wadatar da musulmi game da yin su ba farat farza ainin alayhi to ya zama wajibi ga dukkan musulmai kowa a daidaikunsa sai an tashi an yi wannan aikin duk abin da aka ce fardu kifaya ne yan uwa mun san wannan wanda suka yi usulul fiqh a cikin ku suke usulul fiqh sun san wannan ka'ida duk aikin da aka ce fardu kifaya idan musulmai ba a samu wanda zai tashi yi ba to zai tashi daga matsayin fardu kifaya zama ne ya zama fardu aini na faɗi majalisi na 23 ko la siyama in kana ghayruhu ajizan anha musamman ma idan kaga wani ya gaza yi to kai ka dauka cewa aikin ka ne ka zo masallacin unguwa ku ba mai kiran sallah duk ba iya kiran sallah ba a layin kai kuma ka iya kiran sallah to yanzu ka zama asi idan lokacin kiran sallah yi baka je ka kira sallah ba ba liman a ungoku duka kawai haka ake abubuwa ba a sallah saboda ba wanda ya iya karatun qur'ani ba wanda ya san hukunce hukuncen fikihun sallah to wajibin ka ne kai ka zo yanzu ka nada kanka ka zama liman wannan ita ce mahangan musulunci an aje gawa za a mata sallah ba waɗanda za su mata sallah wajibi ne waɗanda suka zo su mata sallah in ba su yi ba sun zama usa sun zama asibu sun zama masu sabu sun zama masu laifi mun gane fa idza kana an-nasu muftajina ila filahati qaumin idan ya kasance wasu mutane suna da buƙatar wasu su noma a gari ku kaɗai kuka iya noma kuma ku kuke da iri ku kuke da gona aw nisajatihim ko kuma suka zama suna da buƙatar ɗinkinsu ko su ta kaya aw bina'ihim ko kuma aka zama ana da buƙatar gininsu su kaɗai suka iya gini fara hadal amal wajiban to wannan ginin da wannan tufafin da kuma yin noman wajibi ne yajbuhum waliyul amri alai wanda suka iya yanzu dole shugaba zai matsa musu sai sun yi wani magini ake da shi shi kadai iya gini a unguwarsu ko a garinsu maginan ba su wuce uku ba kuma ga mutane suna ta fama da rashin gidaje to yanzu dole a wajabta masu yi musu gini su kuma su biya shi kuɗi daidai gwargwado kai ya matsa musu su kuma kar su ki bashi abin da ya cancanta ya biya musu ai kun san wannan batun ne ya jawo malamin kandi malamin taimiya ya jawo yake ta mana waɗannan bayani yana bayani ne akan kasuwa kayan da ake da bukatansu bukata matsananciya to gwamnati na da ikon da za ta zo ta shiga ta sa musu farashi ta ce ma masu siya talaka su zo su siya da farashin da gwamnati ta sa wanda kuma farashin ba zai cutar da wa ba ba zai cutar da mai kaya ba kai ya cuce shi kai ya cuce su ya dora musu farashi mai tsanani su kuma kar su ki bashi kasa da abin da ya kamata a bashi kai ya ci riba mai yawa da su to haka waɗannan su ma magina da masu ɗinki da masu noma manoma mun gane idan tala'u anhu idan suka ƙi to shugaba zai sa su dole su yi bi'iwa zai misl zai sa su su yi a ba su gwaggwadon abin da ya cancanta a ba su wala yumkinuhum min mutalabati nasi baya halatta a gare su su nemi mutane bi ziyadatin an iwadin misli da cewa a biya su sama da abin da ya kamata a basu gwamnati sai ta zo ta ce to tun da yanzu ana karancin gidaje kuma gwamnati ta rarraba filaye masu gini sai a ce to duk ginin da za su yi ka ba su ga ka'ida ga ginin da za su maka to kuɗi kaza za ka ba su su maka gwamnati ta sa kuɗin ya halatta gwamnati ta shiga shi ne abin da yake magana kansa sannan haƙƙin muhtasib ne mai hisba ya zo ya ga manoman ma masu ginin nan ya tabbatar da cewa abin da gwamnati ta ce su karɓa shi suke karɓa ba su wuce ba su kuma mutane a tabbatar da cewa sun ba da abin da ya cancanta a bada ba su cuci manoman nan ba haka manoma magina haka masu saƙa ko masu ɗinki shi haka wala yunkinu annasa min zulmihim sannan kuma baya halasta ga mutane su zalunce su bi an yu'tuhum duna haqqihim da su ba su ƙasa da haƙƙinsu kun ga an daidaita kama idza ihtaja al-jundu al-mursaduna lil jihadi haka nan da sojojin musulunci waɗanda aka tanaje su dan jihadi za su buƙaci ila filahati ardihim cewa gashi su sojoji ne amma kuma suna da gonaki da gwamnati ta yanka ta ba su su kuma ba su da lokacin da za su yi noma to akwai kuma waɗanda su kuma ba su da gonakin aikinsu shine a ɗauke su 'yan kwadugo to yanzu gwamnati na da iko sai a yi mai ulzima man sina'atuhu filahatu sai a lizumta ma wanda sana'arsa noma ce bi an yasna'aha lahum ya musu noma fa innal junda domin ai su rundunar yaƙi yulzamuna bi Allah yazlimu alfallaha za a lizumta musu kasu zalunci wannan manoman kama ulzima alfallahu Allah an an an yaflaha lil jundi kamar yadda shi kuma shi kuma manomin za a matsa masa sai ya noma ma sojojin gonarsu kaga shikenan an yi abin da ake cewa balance ko an samu mizani na adalci an samu daidaito kai ya cuce su kasa cuce shi shikenan mun gane wannan sosai ai to duk wannan ƙarin bayani ne malam ibnu taymiyyah rahmatullahi alai yake mana a game da inda ya kasance mutane ana da buƙatar wani abu to gwamnati na da ikon da za ta zo ta shiga ta daidaita farashi na aiki ne ko na kasuwanci yadda aka yadda gwamnati ta shiga kasuwa to haka aka yi ta shiga cikin sana'o'in hannu da mutane suke yi domin kai ya zama an samu cuta a tsakanin al'umma wal muzara'atu ja'izatu ka ba da gonarka ka ba da gonarka a noma maka ita ya halasta a noma maka ka biya kuɗi ita ce ake ce mata muzara'a kamar yadda kake cewa muzaraba a abin da ya shafi kuɗin kasuwanci da zaka ba wani ya juya maka ana ce masa mudaraba malaman mu na malikiya sukan ce al-qirad al-qirad al-qirad shine al-mudaraba in ka ji alittafan fiqhun malikiya sun ce al-qirad to shine a wasu luggar a lugar wasu malaman fiqhun su kuma suke cewa al-mudaraba to al-muzara'a kal mudaraba matsayin su daya wannan dukiyar ka ka bada ka ce je ya juya idan aka samu riba sai ku zo ku raba ribar gwagwajen abin da kuka yadda kai da shi muzara'a ka ba shi gonarka ya noma maka mun gane ya noma maka sai ka biya shi ko kuma abin da aka samu sai a raba kamar yadda aka yi da gonakin wa gonakin yahudawa da aka karba a haibar cewa suna da rabi masu kuma gona suna da rabi su noma gonar in aka samu buhu ashirin mai gona ya ɗau buhu goma su kuma su ɗau buhu goma musulunci ya yi da wannan tsarin mun gane fi a sashi ƙaulai ulama a magana da tafi inganci a cikin maganganu guda biyu da malamai suka yi domin wasu suna ganin muzara'a ba ta halasta ba mun gane وهي عمل المسلمين على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين wannan aikin musulmai ne musulmai sun yi muzara'a a zamanin annabi sama na da rai haka nan a zamanin khalifofinsa shiryayyu manzon sama ya yi muzara'a da mutanen haiba sannan ya tabbatar da mutanen madina akan muzara'a abin na rafi ibn khadija radiyallahu anhu ai ai haka ya faɗi yace kunna aksar al-ansari haqlan mu muka fi kowa yawan noma muka fi gonaki a madina a cikin mutanen madina kabilan mu ba wanda ya kai mu gonaki so daga ku zo mu ba ku labarin hukuncin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mana game da gona a ciki yake faɗa yake cewa lokacin da manzon sama ya zo ya tarar da ana yin kira'ul ard ana ba da sufari ana ba da hayar gona shi kenan sai mai gona sai ya ce to gashi ina da hekta biyar daga gabas a taho a taho a taho zuwa rabi to naka ne ni kuma daga nan mafarin gabas har a kai yamma ni kuma nawa ne nome mana duka ana nan sai a gama noma sai bangaren mai gona ya kyau bangaren manomin yake kyau sai rigima ta tashi ko kuma baɗi sai bangaren mai noma ya kyau bangaren mai gona kuma ya lalace shi ma a rigima maza su ce cace ne bai halasta ba akwai garar a ciki bai halasta amma ya halasta a ce noma duka duk abin da muka samu sai mu raba biyu ko kuma mu raba ni ina da kashi biyu tunda gona ta ce kai kuma kana da kashi ɗaya tunda kai kai kwadugo mun gane wani lokacin su taki na Allah ne ba yadda ake bin layi a ce a baka allocation na taki ba ba haka bane taki na Allah suke amfani da shi shi yasa suka zauna lafiya sannan kuma ruwan Allah zai sauka a sama daga sama in kuma ba ruwan sama bane to ruwan rafuka za su yi amfani da shi kaga hidimar ba ta da yawa hidimar ita ce ta karfin jiki da mutum zai yi amfani da shi da kuma da barbaru na noma so daga muzara'a ta halasta wa alaiha amalu ali abi bakr wa ali umar wa ali usman wa ali ali wa ghairihim min buyutil muhajirin kuma akan muzara'a iyalan gidan sayyidina abubakar sun yi muzara'a iyalan gidan sayyidina umar sun yi muzara'a iyalan gidan sayyidina usman ibn affan sun yi muzara'a iyalan gidan sayyidina ali sun yi muzara'a min buyutil muhajirin a gidajen muhajirai wa hiya qawlu akabir sahabati kuma wannan ita ce maganar manya-manyan sahabbai kamar wa kabni mas'ud kamar abdullahi ibn mas'ud fatawassa muzara'a ta halasta وهي مذهب فقهاء الحديث كما إتشي مذهبر ما لم فقه حديثي كأحمد بن حنبل كما الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راحويه ده الإمام إسحاق بن راحويه وداود بن علي سنن ده الإمام داود الظاهري هي مذهب ظاهرية والبخاري ده الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ده الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح وأبي بكر بن المنذر دكما الإمام ابن المنذر صاحب الإجماع وغيرهم دمك من تنسو ومذهب الليث بن سعد هو مذهب الليث الليث بن سعد المصري وابن أبي ليلى سنن ولن مذهب الإمام ابن أبي ليلى يعني وأبي يوسف حقنا مذهب الإمام أبو يوسف الكوفي الماجر أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني حق الإمام محمد بن الحسن الشيباني الماجر الإمام أبو حنيفة شيما وغيره من فقهاء المسلمين أنا ننسنشي sun kwashe komai kawai kalli waɗannan jigajigan malaman duk sun ba da fatawa cewa ya halatta a yi muzara وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر sannan manzal da sama yi mu'amala da mutanen khaibar bayan an ci su da yaki bi shakri ma ya min ha da cewa rabin abin da zai fito na gona a khaibar min samarin wa zar'in na dabino ko na shuka hatta mata hammaza sama ya rasu akan haka ake walam tazal tilka mu'amalatu wannan mu'amalar da bata gushe ba a haka hatta ajlahum umaru an khaybar har sai da sayyidina umar ya ce kinan nan Allah duk ku fita aladai ta'yan aladai da bare ku fita sayyidina umar ya fitattake su saboda sharrin da suka ci gaba da musulmai yahudawa ba ai ba yahude bai taba tuba ba ana magana na ana nufin mafi yawancin su ne adalcin qur'ani yace laisu sawa'a ba dukkan haka suke ba amma aksaruhum al-hukmu lil ghalib idan ya kasance galibin abu haka yake duk lalatacce ne to sai a yi ma dukkan hukunci ko ba haka bane in yanzu ka tashi kace a kasashen waje duk an raina yan Najeriya saboda yan Najeriya ba su da kirki ba kai laifi ba ko haka ake cewa ko a ce yan Afirka ba abin da suke tsinanawa a duniya duka yan Afirka ba kake ba abin da suke tsinanawa a duniya ci ma zaune ne su kaga ba kai laifi ba ba kana nufa ai akwai ɗaiɗaiku masu himma amma jullun su me ɗabi'a ce kenan Allah shi kyauta wa kana qad sharaqahum manzo sama ya sa musu sharadi an ya'muruha min amwalihim su za su rika sa kudin su a ciki kun ji kun ji sirrin su za su sa kudin su misali kamar yanzu su za su sai taki su za su sai taki su za su sai menene kuke ce mishi maganin kwari ko gubar da ake fesa ma kwari sannan su za su sai galma ta shanu su za su sai fatanya idan kuma za a amfani da tarakta ne su za su dau haye tarakta duk kun gane wa kana al-bazru minhum la min an-nabi sallallahu alaihi sannan su za su shuka bazr su za su shuka ba annabi zai yi ba wasu mun taba karanta wannan hadisin a cikin ulul akam waye ake karantawa na ce koko bai yi ba su suna da rabi meno mai gona na da rabi kai wai kaman kaman kaman kaman wani wani yake cewa kaman kaman waye fi kwasan gara basa da manomin da mai gonar to kaji da abin yake na duk su za su yi waɗannan ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء shi yasa ya kasance ingantacciyar magana daga cikin maganganu biyu da malamai suka yi annal badr yajuzu an yakuna min al'amil ya halasta ma'aikacin da aka ɗauka ya zama shi zai shuka bal ta'ifatun min as-sahabati qalu kai wasu ma daga cikin sahabbai suka ce la yakunu al-badru illa min al-amil ai shukar ma da irin da komai shi mai noman ne zai ba mai gona ba والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم abinda manzo sama ya hana min al-mukhabara na mukhabara kai ne mai magana mukhabara kafi mu gaskiya wasu ba su san wannan bayanin ba wanda suka sani sun sani mukhabara me mukhabara shine shine ba da hayar gona irin waccan da ake yi rabi zaka rabi tawa nan bangaren naka nan bangaren nawa ni mai gona kai manomi to noma gonar duka amma daga bangaren gabas zuwa tsakiya naka ne ni kuma daga tsakiya zuwa ƙarshen yamma nawa ne kaga akwai garar a ciki akwai rashin tabbas to shine maza sama ya hana shi na kici mishi muhabara mun gane wa kira'il ardi قد جاء مفسرا بأنهم كانوا يشترطون dalilin da ya sa manzon sama ya hana mukhabara da kuma waccan hayar da suke bada ita ce kira'ul ard hayar gona da suke bada irin ta jahiliya qad jaa mufassiran ai ya zo a fassare bi annahum cewa su qad kanu yashtarituna li rabbil ard sun kasance suna sanya sharadi ga mai gona zar abu ku'atin muayyanatin cewa ya shuka wani bangare muayyane ومثل هذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء إن ونن شرع من شرعيني لا لا تتشي با تتشي da nassi da kuma ijma'in malamai saboda garar ne ka ce nan bangaren ne naka ni kuma nan bangaren nawa kuma a noma wa huwa kama law shurita fil mudarabati li rabbil mali dirahimu muayyana daidai yake da ka zo ka ayyana ma wanda ka bashi kuɗi ka ce ya je ya juya ka ce kullum zai rika maka kaza daidai yake da shi ba su da bambanci shi yasa haramun ne ka ce mashin ko ka ce keke napep ko ka ce golf ka ba wani ka ce rika zuwa ya tafi yana safara da ita kullum sai ya aje maka kaza haramun ne wallahi wallahi tallahi haramun ne ko mutane suna nan suna yi mutum zai zo ya maka tambaya a matsayin ka na almajiri ko malami mai fatawa sai ka gama mishi bayani ya tafi je ya bishe ɗanu ya ci gaba da wannan sana'ar tashi da yake shi yasa da Allah ya cire ma abin albarka ka yadda da shi ya yadda da kai shi yasa ka kira shi ya zo tsakanin shi da Allah mashin din nan gashi kullum abin da ka samo ka dawo a lissafi kana da kashi biyu tun da kai kake zuwa kura ta bigi hancinka ta bigi idanka ka sha iska ka bigi rana ta bige ka kana da kashi biyu ni kuma mai mashin ina da kashi daya ko kuma duk abin da aka samu kai ka ɗau kashi daya ni in ɗau kashi daya abin da zai zama na maintenance na kula da wannan abin hawa shi kuma a aje mishi kashi daya sai ka ga albarka a cikin abin da kai amma ka ce kullum ya kawo dubu ɗaya wata rana ya fita dubu goma dubu tara na shi ba zai zo ya faɗa maka ba wata rana kuma ya fita bai yi ko sisi ba sai ya kawo maka dubu ɗaya ko ya zo ya maka gaskiya wata rana ya cuta ya bai yi ko sisi ba ya zo ya yi jiniki da yawa ya lafe ko haka kuke cewa ko ya ɓoye kuɗin shi kenan sai zai ce maka ai bai ko sisi bai rana ba ta da kyau shi ne wannan so daga duk mudarabar da za a iyakance a ce kai kana da kuɗi kaza a ayyana to haramun shi ba a da tabbasin za a samu wannan kuɗin ba a da tabbasin kuma za a wuce fiye da yadda aka samu Allah ya sa mu gyara kasuwancin mu yau gabaki ɗaya ba Allah a ciki tunanin mu yau ya koma duk abin da bature yake mu ma mu yi wai anan nasara take shi yasa Allah madaukaki sake yake ta barin mu da wayan mu shiriri ta kala kala ga tantana ta faruwa kuma wasu da suke aikata suna ganin Allah madaukaki ya buɗa musu ba haka bane فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم إيه مبلسون هذه تشي قائدة أما ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض مو مسلمي قائدة إتشي أم بألا في ألا مدوكة شركي sai mana daɗi in mun saba masa sai ya jarrabe mu dan mu dawo amma kafiri idan idan ya saba ma Allah sai Allah ya ƙara buɗa mai sai a mishi ki faɗe kwala lokaci da shine abin da musulman mu yau ba su gane ba komai namu sai mun yi koyi da bature kafiri arne wanda bai iya wanke bayan gida ba baya tsarki bai sallah bai wanke damatsan shi sai mu ce a ai mu da shi muke koyi a komai sai Allah ya kyale mu da wayan mu to kun ga shine wannan fa inna hadha la yajuzu bil ittifaqi ba malamin da ya saba ma wannan ka'ida baya halasta ka kulla kasuwanci da wani ka ce kullun ya kawo maka kaza baya halasta to haka baya halasta ka no ka sa wani ya maka noma sai ka ce can bangaren ne nashi a a bari sai abinda noman ya hukunta duk abinda aka samu sai a raba لأن المعاملة مبناها على العدل kun wannan ka'ida ce domin mu'amala ana gina ta ne akan adalci wa hadhihi almu'amalatu min jinsi almusharakati ai irin waɗannan mu'amalolin muzara'a muharaba kai muhabara abin nan kai muzara'a mufalaha mudaraba dukkanin su nau'i ne na almusharakat nau'i ne na kawo in kawo nau'i ne na kamfani wannan ya kawo kwakwalwar shi wannan ya kawo kayan shi wal musharakatu innama takunu idza kana li kullin min ash-sharikayn juz'un sha'i'un ai musharaka tarayya na halasta ne a mu'amala idan ya kasance dukkan abokanan tarayyar suka zama suna da wani kaso sha'i'un wanda ya watsu ka sulusi wan nusfi kaman sulusi ko rabi ko ɗaya bisa uku ko kuma rabi فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر أما إذا كان كافن أي معاملة سيأكا كي كذا ناكري أكا قدرة لم يكن ذلك عدلا بل كان ظلما بزي تبا ما عدلشي بزالنشي أي كان هذا كذا to idan ya fi haka ba kuma to ya za a za a da a kara mai ne amma abin da ake shine sai a sa shi sai a sa shi a auna sai a ce kaso ake yi sai ce kai kana da kaso kaza na duk abin da aka samu ni kuma ina da kaso kaza na duk abin da aka samu ka yadda ina yadda to shi ce so daga ya halatta a kulla mu'amala ta noma ka sa wani ya noma maka gonarka sai ka ce to duk abin da aka samu za ka ba shi kaza shi ce ko kuma ya maka aikin ka biya shi kawai kuɗi ya gaba shi ce ba yi da haƙƙi a cikin gonarka sai in kai ka ga dama ka ba shi zakka ya maka aiki ka biya shi nawa za ka noma mini kunya kaza hekta kaza nake da ita eh zan yi maka yini kaza a yini zan maka kaza sai ka siya yininsa ya halasta wannan domin nan yanzu ya zama ajiyar ne ba muzaraba kuka yi ba kun yi ijara ne ko ka ɗauke shi waccan kuma mu'amala ita ce ta muzara'a ko mufalaha eh? ita kuma shi ita ce sai ka ce mai ko musaka ka ce masa ya zo ya noma gonarka duk abin da aka samu bayan an gama ko noma to sai ku raba shi yana da rabi kai kana da rabi ko shi yana da kashi ɗaya kai kana da kashi biyu ko shi yana da kashi biyu kai kana da kashi ɗaya duk yadda kuka yi nan Allah yana tare da ku ya yarda da haka Allah ya gane da mu Allah ya ba mu ikon gyarawa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum ورحمة الله وبركاته